ونستغفره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a yinin laraba takwas ga watan biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roko ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi a min yi Allahumma inni as'aluka al-huda Na'am, babin ittakuwa muna cikin shi ne, ko muna yakin ne. Hadisi na nawa, da ni nan bu alamomin nawa da yawa tunda ko jiya na yin riyadu salihi na wa matan aure. Na? Na takwas, tau. hadisu samin a babin fi na yaƙini da tawakul so shi ne wane oto gaskiya ne عنه أن السلام قال يوم خيبر لأوطين الراية غدا نعم حديثي نتقوز باب في المبادرة إلى الخيرات وأسم من توجه الخير على الإكبار عليه بالجد من غير تردد الثامن نتقوز عنه دقاقريش أن السلام قال يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا أرانا ياكين خيبر لأوتين الراية لأوتين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله غبا من سلama ya ce zan bada wannan tutar ma mutumin da yake san Allah da manzansa yabtahu Allah ala yadi Allah zai bada nasara ta hannunsa kala Umar radiyallahu anhu ma ahabbtu al-imara sayyidina Umar da Khattab Allah kara masa yadda ya ce ban taba san mulki ba illa yawma idin face wannan yini bata sawartu laha sai na rinka wato ainihin lekawa saboda ita raja an an uda'a laha saboda fatan ko a kira ni a ce gashi fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib fa atahu iyaha sai sayyidina rasulullah sallama ya kira sayyidina ali sai ka bashi tutan wannan tutan da za a je kai bara wakala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi kai tafiya wala taltafit kowace kada kai hatta yabta Allahu alayka har sai Allah ya buɗi ma har sai Allah ya baka nasara fasara aliyu shay'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dan fada ma sayyidina Ali wani ba koyi an ji ko san sanwa ya fada ma sayyidina Ali shine dan fada miki magana shi da shi su biyu kuma wa kafa walam yalme ne ta'un ne a gaban lamun komi yaltafit ne na'am sannan sai ya tsaya na wurin ya goge ne ko gawa bai yi ba an ji ba saraka sai ya ɗanyi magana da ƙarfi asalin saraka shine ihu eto sai sai ina ali yayi magana da ƙarfi ce ya rasulamin zala alama za ku katilun nas akan me zan yaki mutane ba an ce zai je karan arna ba ne ya kira zuwa ga addinin Allah har ma an ce mushi garanti zai nasara kawai ya ce katilu mu hatta shadu Allah ilaha illallah ka yaƙi su asu sun shaida ba wanda ya cancanta bauta masu Allah wannan Muhammadu Rasulullah sai da annabi Muhammad sallama manzon Allah ne wakilin Allah a bayan kasa wa idza fa'alu zalika idan suka aikata haka faqad mana'u minka dima'ahum sun hana maka ka zubar da jinin su wa amwalahum sun hana maka ka kansan musu dukiyansu illa bi haqqiha sai da hakkinta wa hisabuhum hisabinsu na ragowar ayyukansu alallahi na wurin Allah maɗaukakin sarki rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisin wannan riwaya na muslim kaulu fatasawartu huwa bisinil muhmala sai na rinka kalmar tasawartu da sinin mara digo ta sa sa sinin ba ta da digo ai ta ke ce muhmala mara digo ai wa kaftu sai na kafe mutaɗalli'an ina leƙawa ƙasa wani lokacin idan an taru jama'a da yawa kana baya can shi ne ce sai na rinka lalleƙawa saboda annabi ya gani ya ce zo kai an sa kai ne dama nake nima an gane ko fadin bayani ji mun yi wannan hadisin a karatun kitabun tauhid so kaga ba bukata sake kuma wani jujjuyawa babun fil mujahadati babi da ke magana akan dagewa da wato ƙoƙari an jayi ko musaba da an ce mujahada muke farkawa jihadi ko a babun fil jihadi daban babun fil mujahadati daban an jayi ko idan ce babun fil jihadi to shine babi da ke magana akan jihadi iri shi ne bukhari ya buga babi kitabul jihadi ai ji larabcin da bambanci ko jihad jihadi mujahada kokari mutum yayi da gaske ya ta kokarin bin Allah har ya samu matsayi so shi yake magana mu anan ba yana maganar kitabul jihad bane zai je maganar jihadi tunda shi fa Allah yake kawowa na abubuwa yasa in kana so ka koyi addini karkashin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji an koya ma sallah an koya ma zakka an koya ma azumi to ba wannan littafin zaka nima ba shi wannan zai faɗa maka falalan sallah falalan azumi falalan alula falalan jihadi falalan karatun Qur'ani falalan salatin annabi falalan falalan amma kuma ya ake yi to wanda za ka koma irin su bulugul maram irin su umdatul ahkam an gane magana yau to kaga kowanne da babun shi kenan yasa in dai magana ne na falala na abubuwa wannan littafin Allah ya sa mata albarka a duniya gaskiya riyadus salihin ba min kalamin sayyidul mursalin na imamun nawawi wato ma kana lillahi ya baka abin duk da aka yi dan Allah ya kan dawwama a kaga shi ba dan Najeriya bane bai ma san Najeriya ba amma yanzu littafin nan da tsakanin biranen Najeriya da ƙauyakun Najeriya in a ce ka faɗa adadin inda yawan littafin nan yake bugun Riyadu Salihina Allah ne san iyaka ma'ana ko dan Najeriya yi wannan aka yi kara an gane kara ko to sai haka to kuma wai kai ka bace Najeriya ne in ka je Nijar haka za ka taras in ka je Misra haka za ka taras in ka je Saudi haka za ka taras littattafan duk duniya ne kuma kaga shi da mutuwan shi ya haura shekara kusan 700 su kaga in ana ba da cin hanci ne wasu gwamnatoci su tallan ko shekara 700 ya yi kakan kakan na nawa sama da Allah ya kalli littafin an yi domin shi ne sai ci gaba da sa mata albarka ana ta karanta ta ba ka ba an yi rubutu akan wannan bangaren Allah ne san adadin littafan da a rubuta an gane magana isa idan mutum yi dan Allah sai ga Allah ya rike mishi kayan shi Allah ya ba mu ikhlasi babun fil mujahadati babu dake magana akan dagewa da kokari qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa wallazina jahadu fina wadanda suka dage cikin hanyar mu lanadiyannahum subulana wallahi za mu shiryar da su hanyar mu din alkawari ne wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma lalle Allah yana tare da masu kyautata wannan shine hanyar da malaman suke magana ko da mutum bai da takawa in ya nace zai samu ilimi an gane magana bi kadari ma ta ta'anna tanalu ma ta tamanna taken bajan makarantar mu kenan iya yadda kaka ba da kokari da himman ka iya abin da za ka samu a tuncina ma kenan mana mutum na kwanci a gadon matan ba zai taɓa samun kuɗi ba gaskiya ba shi a cikin ma lissafi a rayuwa ma haka ma ilimin haka haka shine wani mai baiti yake cewa tamannai da antum sai faqihan manaziran bi ghairi anaqin wal junun funun fa laysa iktisab al mal bidun mashaqqatin talaqqi fal ilmu kayfa yakunu ya ce kawai ka ɗauka ne kai ma daga safe zuwa yamma ka zama shi babban malami ya ce kai hauka kala kala ne kai ma kana bukatar sakatire ya ce falaisa kisabar mali kuɗi wannan ba a samun shi biduna mashakkatin ba tare da an wahala ba ba a samun kuɗi saboda kuɗi bai kai ilimi ba idan mutum yana da kuɗi yakan iya ba ma 'ya'yan shi miliyoyi su ma sai su waye gari wasu ƙananan masu kuɗi ko amma komai ilimin mai ilimi ba ya tura ma 'ya'yan shi ƙur'anin a cikin memorinsu zai bai koya musu a daddaye Allah ya sa mu dace fal ilmu kaifa yakun to ilimi ya za a ce rana ɗaya an yi shi kuma ya zauna sai an rinka yi yau da kullum Allah ya sa mu dace mushahidin walladina jahadi fina wanda suka dage cikin hanyar mu lana diyan nan subulana mun yi alƙawarin zamu shiryar da su hanyar mu wa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki lama al-muslimin ne tare da masu kyautata an kabuti qala ta'ala mai duka na cewa wa budu rabbaka ka bauta ma ubangijinka ta ya tiya kalikin har yin mutuwa ta zo maka to anan ne wasu ke faduwa ba da wanda suke shi ne wai ba Allah ce su wani wata lawa abu da baka ta ce ka lakini ba in ka kana gama wannan an gani wannan ayan kana gama ta ka gama hijir za ka shiga suratun na hali ne ayan karshe ne Allah ne ke magana da sirrin wujudi an gane magana da ya koro magana san karshe zai ce ma annabi sallama kana ji wa abu da rabbaka ta ce ka lakini ka dage kai ta bauta na ubangijinka har mutuwa ta tarar da kai ma'ana ka koma ga Allah kuna tare da niyyar ko ta ma yace babi ne ke magana kan kokari mutum yayi da gaske ko ya kawo wannan ayan ta farko cewa da suka dage za mu shiryar da su hanyar nan nan kuma ga Allah ya ce ma annabi Muhammadu da shi yake magana an gane maganan kuwa yawa tun daga tun daga fadin Allah madaukakin sarki wanda kad ataina ka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim ana magana da annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce hakika mun baka wasu ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatun su ne Fatiha yana magana da shi la tamuddanna ilayka ila ma matta ana bi azwajan minhum wala ta'zana wa khfijana haka wa qul inni ana nadhirul mubin kace ni ni mai gargaɗi ne a fili to Allah yana ta ka gama wannan yabon sai ka shigo shafi na ƙarshe a cikin suratul hijr kana ruwa nan Allah yana ta magana da annabi sai ya ce wa abudu rabbaka ka bauta ma ubangijinka Allah ka kai na annabi Muhammad sallallahu Allah yana bashi umarni yace ta ya ta kaliki har yakini ya zo maka to sai ce wai yakini wai ka tika kankanci an gane magana kuma Allah yana magana salama ka bauta ma Allah ubangijinka har mutuwa ta zo ta riske ka an gane magana to masu wannan aqidan irin su ne wanda za su idan sun kai wani level na bauta kawai sai su watsa an gane magana wancan maganar da wani tsoho yayi watannin baya ta tada kura har wani malami cikin malamin can din ya fito ya kare ta magana ne kawai gaskiya wani malami cikin manyan malamai kuma dan asalin malamai ya faɗi wata magana na cewa kana iya wasu kwana arba'in in ka taka wani mataki ila wasu mintuna in ka taka wani mataki a tafiyar nasu ba sai ka yi sallah ba ba sai ka abin nan ba saboda ka taka wannan matsayi to live a cikin littafin nasu karatun nasu akwai amma wani babban malami cikin malaman su ma ya fito ya nuna eh lalle magana malamin da yi magana dan malamin su ne an gane magana tunda malamin nasu babban malami ne gaskiya ya mutu ma shi kuma wanda ya maganan ya tsufa shi ma kasan kwaye a wannan din so amma dai mu shaikin shi ne shi da ya fito ya faɗi wannan magana ya ce akwai littafin a gidansu ma akwai karatun ma'ana akwai level ɗin da idan mutum ya taka za a ɗaga mishi kafa da sallar nan ko wani abin nan noni ce yayi kawai ko da ya samu wai wannan yakini da Allah ya ce ma annabi sallama wai su sun fassara yakini cewa shine ka ji a ranka kawai eh yanzu kai kai ma ka kai level an gane magana wanda kuma ya ana magana a kan tare a ce kan mautu har mutuwa ta zo maka to ina muka samu wannan a aikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gama cinye shi na ban kwana fa yana sallah yana gani da ubangijinsa kare sun ko inda bauta ne ana maganan yaqini to ai annabi ne karshe ko sallallahu tunda Aisha radiyallahu anha ta ga annabi yayin sallar da rar kafan shi na kumbura ta ce ya rasulallahi kana wannan an yafe maka zunubinka wanda kai da wanda za ka yi nan gaba ya ce ba zan zama bawa mai godiya ba ba ku gane ba shi annabi in ana oba a gane maganar ko to shi ya yi bauta ma Allah oba ba wani abu da annabi ya ce masahabbai su yi kuma suka iya kamo shi a ciki babu duk abin da kaji annabi ya ce a yi na ibada to ba sa iya cin mushi ma balle su wuce shi an gane magana to duk wannan bautan da annabi yake yi kuma ga har jinyan bankwana shine nan dai jikin ya mai tsanani ne a juma'a asabar jikin sai a hankali lahadi abu ya ƙara tsanani hantsin litini kuma ya koma ga ubangiji an gane magana har an kai labin din da annabi ba zai iya takawa ya zo ba saboda jikin ya yi tsanani ya jingina jikin sayidina ali da kuma wani sahabi na manta fadin ne ko wani shi su ne fa suke dogara da shi kafan na takawa irin da yadda ga mara lafiya yake an gane nuni isa an na karin bayani ai an dai sai idan jiki ya jiki ai nan ka dan jingina nan ka jingina kafa ana janta to haka annabi sallama ya zo aka zauna ba zai iya mikewa ba sai na abubakar ne yake kwatantawa su mutane suna bi har annabi ya musu isharar su zazzauna su ma ali san ko a ciwo ya ciwo ai mutumin dai da ba zai iya zuwa masallaci ba sai dai ya dogaro ya zo kuma ya miƙe ya bada sallah dole ya zauna ne kai ka san to kuma inda a ce hatta ya ce kai yaƙini ne har ka sami yaƙini kun gane magana ai kaga da annabi tuntun ya bar harkar ai kun gane magana kuwa kuma ai da yana yaro ne da sai kai magana a rayuwarmu da na yanzu normal wan duk mutumin da ya shaka shekara 63 ba yaro bane ko anasin qur'ani ko duk wanda ya taka 40 ya gama taka hankali da karfi da komai sai dai sauka to annabi ya taka 63 a lokacin an gane maganin balle ka ce a to ai ya mutu ne kila kamar nabi isa ga an dauke shi ne na talatin da uku to kaga ai wannan matashi ne ko zai kuma dawo ya kara bakwai a zama arba'in kenan ko to shi annabi inda irin wannan sai ka ce a saboda kunce shi ne ya yi sauran abu mutum da ya taka shekara sittin da uku annabi da kai yakan ce al'umma na shekarunta yawanci sittin saba'in ne kaɗan ne suke haurawa waɗanda suka mutu da yawa a cikin al'ummar zari salama za ka samu suna wannan tsakanin range din a tsakanin 60-70 akwai masu haura su kai tamana akwai wanda ma ke taka ɗari amma ba su da yawa an gane magana to amma kuma ya tabauta ma Allah har ranar da zai koma ga Allah an gane magana so kuma ce maka wai wa abu da baka ta ya ka yaƙini ka bauta ma ubangijin ka har sai yaƙini ya zo maka wai ka ji ka gamsu cewa ai bautan yayi yana akwai wani limit akwai wani iyaka babu iyaka bautan Allah za ka yi taini har ka haɗu da Allah waɗaukakin sarki ka haɗu da shi ɗin ma ba sai ka ga abin da ka gani ba fakala ta'ala mai duka na cewa wa zikurisma rabbika ka ambaci ubangijinka wa tabattal ka yanke daga komai ilai zuwa gare shi tabtilin yankewa ma'ana ya zama Allah ne gaba ɗaya Allah gaba ɗaya shine a target ɗinka za ku gyara da Allah an gane maganin kuwa yasa yake cewa wani mai hikima na larabawa ya ce ni ba zan ji damuwa ba in duka duniya sun ƙi kai kuma ka yarda da ni Allah an gane magana ma'ana in duka duniya makiyan shi ne amma kuma Allah yana yi da shi shi hankalin shi kwance idan kuma duka duniya masoyin shi ne amma Allah baya yin shi kuma shi ya shiga cikin damuwa haka maganar yake shine la manja wa la manja minka illa ilai shi Allah in ya kare ka ba mai taba ka shi kuma Allah idan ya taso ka a gaba wanda ya sai tsaya maka to ka ku mai hankali wanda zai kama saki kowa ka kama Allah kawai wani lokacin wani zai ce to ai gashi ya kama Allah kuma amma musibu ga su nan kala kala na faɗa mana mun kuma karanta ba shi Allah in yana yi da kai yana yi da kai to jarabawa yake maka shi kuma dan adam in yana yin ka baya son abin da zai taba ba ga ku a kishiyan shi ne ya yi ko da haka da mutum yana bin Allah kuma jarabawa na samun shi ana ta shara ne kuma ana ta daga daraja Allah ya samu dace yasa karatu yayi ne duk wani abin da zai samu dan adam a yau ya samu wani shi sai dai idan bai karatun nashi bai kai ba kawai an gane magana to kaga idan yi karatun ya lissafa wanda suka fi shi daraja ninkin ba ninki an dora musu irin wannan jarabawa to shi in an dora musu sai ji hankalin shi ya ne zai ji zafi a ran shi amma kuma zai ja a shi ba shi kada ya kawari ba ai ko da hukuma ne ake idan kaga kuna da yawa za ka da jimi ne sanyi saboda ba kai kada ake duka ba amma an kaga kai kada aka ware sai ka ji dawo Allah ya samu dace sannan sai fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata alkhairi ko kwayan zarra ne wannan alkhairi yarahu zai ganshi a kiyama an gane maganar ko ya ce sa ka lura babu ja ba komai ya ragu din nan saboda wancan ka'idan ta faman man tana sanya ma mudari'i guda biyu ta zama tutu zamu fi ilaini ne faman ya amal mitkala zarratin khairan yarahu asalin kalman ra'aya rani akwai wata alfin ya unce kanta alfin an gane magana amma ka duba wannan na qur'ani gashi nan a gabanka fa mai ya mal mithqala dharratin khairan yarau kafin hawun ta karshe na'am akwai wani abu bara'un bane kadai na'am to akwai ya'un da take dauke da alifin akan ta ka'idar rubutun larabawa to ina ta tafi an gane magana asalin kalmar daga kalmar ra'ayara ra na faɗa ma madin mudari'in amrin ba ku ji ba ra'aya gani kaji wannan almar da alif da na ja ta ra'a yara ai na ji alifin ko in ka zo rubutun za ga akwai wata riya saman ta akwai alifin ka ja kenan ko to amma umarnin ku ba za ka ce wa mutum ra ra'un da fata kadai an ji ta ko yasa misali ba la ba kullanci bane ka ce mishi ra'una kana ce mai ne kalli nan ai unzur huna ra'una an gane maganan ko mun zai dauka kullanci da an ce ra eh su kullanin suna rasuwa ai ko yawa amma dai ra daga kalman ra'a yara ra to wannan yawon din aka cire me ya cire ta famman man din ta yi mata aiki yadda ka san a littafi na ɗaya mun karanta in sharɗiya in ta sharaɗi tana sanya mu mutari'i guda biyu jazuma ba za ka ce sukun ba ma'ana akwai masu samun jazuma sukun kamar lam da la'an nahiya a littafi na ɗaya kenan ko to akwai kuma in shar'iyya ta shar'i shine Allah yace in ta ji ta nibu gaba irin ma to nauna anu nukaffir asalin kalmar in ta ji ta nibu na ne in din ne ta cire nunan ɗan auren da su can a afalul kamsa insha Allah da kuma jawazin nashi da nawasib nashi mushahid din mu dai anan shine da Allah yace duk wanda yayi wannan zamu mushi wannan an gane magana faman ya amal mithqala dharratin wanda ya aikata ko ƙwayar zarra ne na alkhairi to abin da zai biyo ba shine ya ragu zai ga wannan abin a kiyama in ka ce ya rahu kwa faɗo me yasa saboda ita man din bata aikin ta ba an gane maganar ko tana ɗaure biyu za mu zo wannan ita kuma man din tana cikin nahu na biyu an gane maganar idan mun gama na wasu guda shida masu sanya mu mudari na saba guda shida na cikin littafi na biyu cikon wancan guda hudun akwai guda shida a can su lamun talil lamun juhud wawul ma'iyya fa'u sababiyya hatta au domin gama wannan gaba ɗaya ga jawazin nan masu sanya mu mudari guda ɗaya ɗaya je zama da da lamun amri kana gamawa ga san a gabanka ma'ana addu'atul lati tujzimu fi ilaini ithna ashara adatu masu sanya mu mudari guda biyu je zama guda goma sha biyu ne ɗan uwan ɗin ne a gurin akwai mandama an gani da inda izma din to shaidi shine suka nan da ta zo kuma akwai wani abu da ya kamata muna lura da shi baba duk inda kaga manne kuma tana sanya ma mudari ko wani abu da a'a ma'ana in ta da mudari ne take mishi wannan aiki amma tana zuwa qur'ani gurare da dama ba ku gane ba gashi na Allah ya ce man kana man kana yarju lika rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi kun gaji suratul maryam a shafin karshe ayan karshe daga shi ka gama a suratul kafi afwan ayan karshe a kafi wanda daga shi zaka je ka faya ayu sadiq kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ko annama ilahukum ilahun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ka gama kafi kenan zaka shiga maryam to kaga akwai man a gurin amma kuma kana aka ce ko to kaga nan ba ita bace an gane maganan kuma ko ta zo nan ba za ta yi aiki ba saboda madi ne a wurin Allah ya samu da yace wa man ya'mal mithqala dharratin khairan duk wanda ya aikata koda kwayan zarra ne na alkhairi ya rahu zai gansa kaka koma babun yace babun fil mujahadati ko kokari ma'ana karkare na aikin alkhairi ka dage kawai ka aikata shi sa wani lokacin ka tsaya kana counting dan alkhairin da kaka aikata eh to sai dai in babul muhasaba an gane magana idan kana makanka hisabi ne saboda ka san ka yi kokari ko baka yi ba to wannan kana iya kyau ka zauna ka ce ka ga yau na yi sallolin nan biyar kuma a cikin jam'i kuma bayan haka na yi na hafin din nan ana ce musu arrawatif din nan da kawai nan guda goma kuma yau ma na tashi da azumi ko kana dan makankan ka gama tsan ka ce to Allah ya sa an karba an gane maganan kuwa eh dan wani lokacin ka dauka an karba wannan shi ma wauta ne an an gane magana saboda wancan wallazi ne yutuna ma atawu quluhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un cikin suratul mu'min Allah ya sa mu dace aw yamal miskala darratin khairan yarahu ko qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah duk abin da kuka gabatar na aikin alkhairi shine wa ma tuqaddimu duk abin da kuka gabatar an ji li anfusikum wa kawunanku min khairin na alkhairi to shi ma jawabin na wannan ma din ba ga wata ma nan ba to ita ma the same thing da na samanta wancan famman wannan ba me wa ma to man tana maganan masu hankali ma kuma tana maganan marasu hankali yasa wannan gura Qur'an da ga Allah yace lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in kaje tafsirin zaka ji sai malaman sai suka sun ce maka nan abin da yake mara hankali ma na sammai da kasai duka mallakin Allah ne an gane kuwa wani gun sai kaje ya ce man fis samawati wa man fil ardi masu hankalin ciki an gane magana to shahidin da yana shine wa ma duk abin da kuka gabatar tukaddimu kuka gabatar li anfusikum wa kawunankum min khairin na alkhair sharadin a jawabin na sharadin shine tajiduhu za ku same shi an gane magana asalin wannan tukaddimu akwai wata nuna a gaban wannan wawun din wa ma tukaddimuna ne asalin shi in ka cire ma din kamar ka ce tukaddimuna kuke gabatarwa kenan shine wannan da na dan rubuta mana na nan gefe ranar da muka yi na haudin nan tukaddimuna eh kamar ta zahabuna ta sharabuna ta akuluna ta fahamuna da ce fiye da mazari'in marfu'un alamatu rafi tubutun nun ya annahu min af'alil khamsa to me ya share nunin din wannan ma din ne ta cire ba akwai tajiduhu a wurin nan ba azalin shi tajidunahu ne an gane magana wani yake to ana gyara ayan qur'ani ne a ana faɗa maka asali ne me ya faru me ya faru aka cire kaza kuna tare da ni to shine yace duk abin da kuka gabatar na alkhairi wa kawunan ku tajiduhu za ku same shi yayin da layi can a gurin Allah madaukakin sarki huwa khairan shine fi zama alkhairi gare ku azam ajama ko fi girman lada da za a biya ku da shi suratul muzammil kenan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim Allah ya san da shi Allah ya samu dace wal ayatu fil babi kathira ma'luma ayoyin da suka yi magana akan wannan wato matsala da muka kawo ma'ana magana da muka kawo na yin kokari da dagewa suna da yawa na faɗa mana galibi abin da ya zo kanshi yake rubutawa saboda ba kofi yake yi ba balle ka ce je can ya je can a'a da abun ne aka isa wani lokacin bayan ya gama ka ayoyin ya ce wal ayatu fil babi kathira ma'luma sai ya karo wasu sun lokacin wasu ayoyin su fi zo mishi imamun da Allah ya ci kansa an yi karatun shi nan na ce muku wanda ya ce ya shekara biyu bai taba kwanciya akan wani abin kwanciya ba in baccin ya bacci sai dai ya dora kanshi akan littafi in ya farka ya dora karatu shekara biyu ina zaka samu wannan akwai littafi da ake ce mata ulul himma kar ka duba ulul himma fi rijali wa nisa wannan wanda ake karaman wanda bata bata da girma ita asalin wancan din ta kai kamar riyadun nan an ulul himma ba nan ne zaka ji masu karatun in himman kaza ne ka sa a gaba zaka ji ai akwai masu aikin mujahadan ne ake yi gaske Allah ya samu dace kun ga kuwa ai sun samu ilimi ko auren fari bai ba amma kuma duniya ta san da shi shine da yamma musulmi sharhin nan na muslim wanda ake ji da shi a duniya ya yi rubuce-rubuce masu yawa kuma Allah ya sa mu rayuwar albarka Allah ya ji kansa wa amma hadis amma hadisai fa fa awwal na farko annabi hurata radiyallahu anhu qala qala rasul sallam inna Allah ta'ala qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha habbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي به وإن سألني أعطيته وانا رواية كينا ولئن استعاذني لو إذن رواه البخاري أبو هريرة الله قال ما سيرتا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي أبو هريرة نكاري كنسا kasan an yi ta gulma a kai cikin tabi'ai da cewa shi da an yi magana ce kala rasulullahi wai shi ya fi kowa zuwa makusa da annabi ne a kitabul ulum cikin bukhari kitabi na uku kenan yace a Allahu akbar yace Allah ya ji kan mutanen a muhajirai suna kasuwa suna neman abinci mutanen madina kuma suna gonan dabinan suna neman suna noma kenan go mu kuma mun hakura da yunwan ciki mu mun zauna tare da manzo sa ya makale ma annabi kaman inuwan shi shi kuma na kaduwa sauran mina ya ta saba amma wancan maganar da yayi din da aka zo mai da gulman cewa jama'a sun ce wai kai to kafi kowa zama da annabi ne da ayyun gana ka ce annabi ya ce na ga annabi ya yi to kai kullum hadisin a bakin ka ake ji abu huraira ya ce ai saboda wancan ne har ya faɗi dalili Allah ya kawo mu dace to shine nan yake ba da labari yace mu kuma mun zauna tare da Salama mai tsoro mina ta saba yace makalima annabi ya kaman inuwansa duk inda annabi zai taka to sa Abu Hurairah yana wurin a cikin kasar shekara biyar ko shekara biyar yayi wannan duka ratun da yake ya musulunta ya zo ko sa Amr ibn Ad-Dawsiya ne yake musulunta Bukhayl ibn Amr Ad-Dawsi shine musuluntar da shi asalin su dan kasar Yaman ne ya taso daga Yaman ne ya zo Madina sha karatu kuma an samu abu Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah ta'ala kala Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliyya duk wanda ya gaba da masoyina wai waye waliyi ma an gane magana ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum allazina amanu wa kanu lahum al-bushra shikenan kawai no need ka sai kana bukatan wai wani rawani ko wani abun nan kana so ka zama wali ga hanya ne an gane magana eh kai ma zaka iya zama wali shi ma zai iya zama ba wanda aka ware aka ce shi ne zai zama wali an gane magana ya sa bunu taimiya Allah ya je kai shi ya ka rubuta littafi al-furqanu bayna awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytan littafi da ke rabe maka tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan an gane magana akwai karama wanda take tabbata Allah na turo ta wurin mutumin kirki shi ma bai sani ba kawai sai ta bayyana akwai kuma tsafi da matsafa ke yi su ce karama ne sun gane magana tun da ainihin yi bayanin menene karama ko menene karama a'a Allah ya sauran da ce muka ce galibi kawai sukan raba ne sai abin da ba a saba gani ba a rayuwa sai faru kafin mutumin kirki sai a ce wannan abin karama ne abin da bai saba faruwa ba sai har ta bannin annabi ko manzo shine sai su ce masa mu'jiza shine kawai abin da suke rabawa eh misali kamar mu zai sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka nuna ruwan nan ba zai isa aluna ba dan kadan din nan yasa hannun shi ya barka suka ce muna kallon ruwa na ke na fitowa ta hannun annabi bulbulowa yake ana ta aluna daga ga ba saba ganin hannun na saba ruwa ba an gane magana da ta gama mu'jizar ta musulmi sallallahu alaihi wasallam yasa akwai littafi guda da suka tattaru duk dai akwai hadisan da ba su inganta ba amma dai yayi kokari ne littafin mu'jizar ta musulmi sallallahu alaihi ma'ana mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma galibi shi shi wali da ake magana din nan man adali waliya ba ko shi ne ke creating din wata karaman ba a'a Allah ne kawai wani lokacin sai bayyana wani abu ya faru da shi an gane magana galibin su na auliya Allah din ma ba sa so ya bayyana saboda wani matsayi ne suka taka kenan an gane ko mutane sai su rinka musu wani abin da ba shi ne ba amma wani za ka shine ko zai ce zan muku kaza sai ka zan kuma ya faru kun gane magana kamar ma'ana abin yana tare da shi wanda Usaid ibn Hudayr lokacin da zai je gida da daddare ya rasa tocila ya ce ya roki Allah sai Allah ya sanya masa sandan shi haske ai kaga roƙon Allah yayi sai aka samu jimi ne shi kanshi Ufaitu ibn Amr Dawsi din da ya gama musulunta ya ce ma to zan koma wajen mutane saboda suna jin magana yi ai ya ce ni Allah ka sanya mu wata ka sa Allah zan salama ka kamun wani addu'a ko abin nan da za su ga wata alama daga tare da ni annabi sama ya ce Allah ka sa mu shi aya ya kusa da garin su sai haske ka bayyana a goshin shi an gane maganin kuwa sai ce kar kuma su ɗauke ni na haukace ne da na shiga musulunci Allah ka canza sai aka mai da ita da shi an gane maganin kuwa so mushahid din shine ai kaga roƙon Allah ya ce Allah ya kawo to wani ya ce maka shi yanzu zai creating ya kawo karama wa kanshi da sauransu irin wannan a'a shi Allah ne ke bayyana ga wanda ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama amma ba mutum ya ce maka yana da wata standard karama in ya so ka za kun gane magana a tsamin shi kawai ke gaskiya Allah ya sa mu dace tun da dai karshen auliya ba su ne sahabbai ba ba akwai irin su yau shi ne ke cewa annabi Muhammad sallama ya ce qala ya ce man adali waliyan Allah mai duka na cewa duk wanda ya gaba da masoyina waliyina faqad azantuhu bil harbi hakika na masa shelan yaki abu biyu ne na sani a ni an karatun da nayi wanda duk wanda yake aikatawa shi ya fi gaban ya faɗa da Amerika ko China ko Rasha ko na shi da me duka yake faɗa kasan ko ai wannan babban barde ne an gane maganan ko wanda ya tasa auliya na gaskiya a gaba mutuncinsu yake yi an gane magana to shi wannan ya fi gaban ya fada da halittu irin su mutane irin su aljanu irin su mala'iku su duk sun mushi kaɗan shi ya taro mati ɗin faɗan nashi da mai duka ne wanda ya sama babu taraku a san kuma na yi rikicin nashi babba ne abu biyu ne ni na sani karatun na ba yawa da wannan hadisi hadisin kudus ake ce mai ko suna ce mishi hadisan rabbani wasu duka ne koma zuwa ga wancan kudus tsarkaka Allah na daukakin tsarki rabbani da kalmar rabbu ne aga wannan ai bayan alqur'ani bane baki yanzu sai idan ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ai riga an fara counting ko an fara kirga ma ladan ga go to shi ma wannan maganan Allah ne amma kuma shi ba qur'ani bane an gane magana za ka yi aiki da abin da ke ciki ne shi ne suke ce majalisar kudusi to wannan gashi wanda muke karanta wanda imamun nan ya kawo shi a babul mujahadin mujahadati dagewa ayi da gaske to sai kuma wancan ayan na cikin suratul baqarati shafin da daga shi sai fallan kashi an gane shi aiko na allazina yakuluna riba farkon shafin kenan an gane la yakumuna illa kama yakumul ladhi ya takhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas ba za su tashi a filin kiyama face kamar yadda shi dan wato bugun shaytanu irin farfadiya din nan ke an gane idan ka gangara ƙasa kafin ka je bodan shafin kenan akwai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ku waɗanda kuka imani ku kiyaye an san riba an gane maganin to Allah ya ce illan tafalu idan kun ce ba za ku bari ba sai kun karbi riba to shikenan ba komai Allah ya ce fa zan bi harbi min Allah to Allah yana muku shelan ku shirye yaki da Allah kun gane magana kaga Allah ai ba zagin wali yayi ba amma riba yake badawa ko yake ansa ko yake kun gane magana da haka idan kana neman mutanen da su sun fi gaban su fada da mutane yan uwansu sun fi gaban su faɗa da aljanu su sun wuce su faɗa da mala'iku to su ne mutane biyun nan wanda yake zagin waliyai yasa a yin kullura masu zagin waliyai ba sa kai labari yana nufin asalin top waliyai kun gane magana da za ku ga rayuwar tana ta fluctuating haka an gane magana eh saboda shi Allah yana musu aiki sai dai in kai kawai baka sani ba masu zagin auliya din na gaskiya an gane magana su sun fi gaban su zagi wannan local auliya uma a su suna fara da auliya da suka ba ma annabi kariya ne wai waɗancan waliyan ne wai su shi shi ne target din shi ibadan shi zagin shi ma'aikata kana gani ai wancan an yi can da shi ya gurgunce wancan an tare shi an ɗaure shi wancan an gane maganin kuwa haka dai rayuwar take karewa a to mutum zai kana rayuwa kana zagin ma Allah masoya kuma ya bakka to ku a duniya ne wannan lokal mutum ka san samu shi wanda yake so a gaba ba ba sai da garmi ke kare ba ina ce dan mai kuɗi ne za a taba zaka ya ce ni za a mu wannan wulakancin a gaba idan duka dukiya na zai kare ƙarya ne na saboda ya karawa ne yake to kuma shi Allah madaukakin sarki shi bai da da'a shi auliya'un su ne na kusa da shi ai an gane magana so shi yasa mutum ya ce yayi taba auliya'u an gane magana so shi kaga abu biyu kenan inda da yabon da na sani shine wanda garanti su duka wanda sun buga ban su fada da dan adam ko aljani ko mala'ika su Allah ne suka ce ma Allah ka shirya na shirya ka san ko wannan ya iya taro fada Allah ya samu dace yasa kalli da ya ga ko waɗanda suke wani abin da ba ta gama da duniya lafiya da mai zagin auliya ba zai gama da duniya lafiya ba karya ne yake sai kaga Allah subhanahu wata'ala karshe in ma ba a mai a farkon rayuwa ba sai kaga karshe Allah ya watsa mai lamarin shi gaba daya yana rikici gaba daya abubuwa sun dame mai gaba daya haka ba mai ce dai ba ba zai yi ne kawai ya tafi lahira normal ba sai da wanda ya taro fada da Allah ba zai fa kai labari ba shi wala ya alamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa zikra lil bashar shi rundunar Allah ba wanda ya san adadin su shi din to kuma shi aka taro faɗa ka ku zai zo da rundunar shi annabi Sulaimanu ma kenan wanda bashar ne mutum ne da Bilkisu ta turo mai da wannan cin hanci bribery da corruption yace atumituna ni bi mali to ma atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrawuna da kuma cikin suratul naml a shafi na hudu an gane man falan ma ja'a Sulaiman qala atumiduna ni bi mali to ma atani Allahu khairum mimma bal antum bi hadiyatikum tafrawuna yace ni za ku kawo mu dukiya irji ilayhim fala na'tiyannahum shine mushahidin mu fala na'tiyannahum bi junudin la qibala lahum biha sun zo mata da rundunar da ba za ta iya fada da ita ba annabi Sulaiman ne yake barazan shi wanda ya kawo more mai mala'iku ai aljanu ne da iska da mutane da dabbobi shi kina mun a hore mishi kawai an gane magana amma yau bawa ya fi karfin mai fada da dan uwan shi mutum da aljani da mala'iku duk sun mishi kaɗan wasu ya karo mati faɗan nashi shi da wani duka ne rabbul izza wanda wa ma ya'lamu junuda rabbika ruwan da mutum yake shafa in Allah ya ga dama sai ce mishi shake shi shikenan ina ga ganin dai a rayuwa ba wani abu da dan adam yake jin daɗi irin ruwa ko waje Allah min alba'i kullu shay'in mene Allah ya ce mun sanya ma rayuwar kowane abu da ka sani duk wani rayu duka da dabba ne da waye da waye ruwa shine dai rayuwar shi to amma da ruwan sai ya kashe bawa sai da ruwan ne ya kashe fir'auna a za a ja da raka hulgara kuncewa ke magana a wurin an gane Allah ya sa mu dace da haka waɗannan abubuwan guda biyu ga mai hankali ko yana yi gware ya basu zagin mutanen kirki ba da yake nan ko da kuma cire ba duk wanda yake wannan abun guda biyu garanti wancan ayan alkur'ani ne ba da yake ce hadisin ya inganta ko bai inganta ba ko shi kuma wannan mudi a wajen ahlus sunna mahangani shine littafin da yake kowanne daraja bayan alkur'ani kamar da imamun nawawi ya faɗa wani gurin to shine bukhari to yana cikin bukhari man adali waliya ba faqad azantu hadisi kuma ingantacce to kaga wancan ayan qur'ani ne balle kace ya inganta ko bai ba wannan kuma hadisi ne shi ma kamar rana da azhar la yukri shamsa illa man bihi ramadu ba mai musun da azhar da yace rana ta fito ko bata fito sai dai ko yana da ciwon ido Allah ya samu dace.
in muna maganar riban kaɗan da ka kawo a menene riban somari haka In somari, ito, babi ne mai zaman kanshi. An gane maganan kuwa abin da galibi wasu ke kiran shi riba ba riban ba ne. Wamtun da zai ci riba ninkin abin da ya sa wata ya ce ya ci riba ko? Ba riba ba ne ya ce ya ci riba ne. An gane magana? Rib- Riba kala biyu ne. Kala nawa? akwai ribar fadula akwai ribar nasi'u an jayago to ka ko daga wannan title din da kuma introduction din ka san karatu ne zaman kai riba nawa kala nawa akwai riban jinkiri akwai kuma riban ƙari shine abin da na faɗa da la- da da larabci arriban nasi'u shine innaman nasi'u ziyadatun fil kufri na tauba kenan ko to ba wai riba ake magana a wurin ba a kalmar nasi'u din nake maka magana kalmar tsuranta da larabci an gane maganar kuwa to riba kala biyu akwai ribar fadl shine kai an ji ko akwai kuma ribar nasi'u akwai kuma riba na jinkiri an danji Annabi salama yi bayanin riba karshe karshen rayuwarsa ana ji kowanne zan baka misali karka yi gaggawa biyo na hankali an gane so amma dai tunda kar mu cika fita daga cikin karatun sosai ko wancan shine wannan riban da manzon salama yake magana yace riba na da kofofi 66 wani riwayan 46 autanta riban kenan ko shi ne wanda yake zina da uwan da ta haife shi shi zinan ya fi karfin ya da karuwai ko matan aure ko 'yan mata uwan da ta yi nakudan shi da ita yake zina to autan masu cin riba ke autansu ne wanda shi daga shi wani inda a zunubi ne to shi ne da last ma'ana kamar ka ce ne ga wani yana cin riba ga wani yana zina da uwan shi tambayan shi ne to wai shi da yake zina da uwan shi laifi yake yi? laifin ne ya yi to kun gane maganin kuwa ana maganin ga wanda ya saci tiriliyan ɗaya ga kuma wanda ya saci naira ɗari to shi ne ɓarawon naira ɗari ɓarawo ne kun gane maganin so shi ne sai mako masu ribancin ki shi ne mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa alkama da alkama mu dawo maka gida Najeriya masara da masara riba ne sai dai idan an ba da iri ɗaya da iri ɗaya hannu da hannu an jayi ko shinkafa da shinkafa yar uwanta iri ɗaya ne sai dai idan an ba da iri ɗaya da iri ɗaya kuma hannu da hannu ma'ana da zan baka 1000 dubu da yake nan ko in ce ka bar canji sai ka karɓi 1000 ɗin sai ka sa a aljihu sai ka cire sa hannunka a aljihu ka ciro min canji sai ka ban an yi riban jinkiri Kun gane magana da Allah ba ni sanji sabitu sai ce to malam sai na baka dubu ɗaya sai ka riƙe ka sa a aljihu sai ka tusa hannunka a ɗaya aljihu sai ka ciro ɗari biyar biyar guda biyu sai ka ban abin da muka shine mun yi riban jinkiri an jari ko shi kuma wancan riban ƙari na yi bana ce ba noni lakciya ce mai zaman kanta ya ko to amma dai misali a haska maka true with example kenan ko shi kuma wancan na riban fatu ba fa wai yanzu ne za mu ce to ashe muna ta riba a za mu bari ne fa kawai to me ne dai din ko tunda an ce wannan jikirin shi ma riba ne ko kaji kuma riban bala'in ta ko to shine zaka yadda biyadin ne ma'ana na karbo zaka sa hannunka ne ka ciro ɗari biyar biyar guda biyu ni kuma na rike da wanke ina dubu daya ina mika maka kai ba kana ne ko mun an gane magana musulunci kenan ai la dabara wala zirara ba cuta ba cutar wannan shine kawai ga malam malam eh kamar mutumin da yake zaune a shago Mhm.
kuna wani guri kuna zaune mm, da kai da shi sai ce ba ni canjin dubu daya eh sai yi ko muka shi to shi a gaba da kai ne eh sai karba ka shiga shago ka ce ɗauko mun canjin kawo mun shi wannan kumfa eh duk da haka an yayi wato shi fa laifi yana na matsayin laifi an gane magana ya za mu gyara shi ne to mai sa dama wace karatun an gane magana na bakin na malam sai mun ɗauko karatun daga duniyar karatu mun komo da shi duniyar aiki ba an gane magana shi ne kawai misali yanzu ba ai abin da muke shi ne ya za mu gyara duniya ko a'a za mu fara gyara kanmu ne ai an gane maganar kuwa tasir ilaha wa anta tudhiru hubbahu wa hadha ma'alim fil qiyas badi law kana hubbuka sadiqan la atatahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u mutum yana saban Allah ya ce ma Allah yana son shi kai anya hankali ya ba zai kama ba an gane maganar kuwa tasifu dawa al-zaqim wa anta zaqimu wai likitan hauka ne yana magana akan cuta shi ma kuma ya haukace let him kill his self kenan ko ya healing din kanshi ya maganin kanshi Allah ya sa mu dace ma'ana dai karatun dama da muke ai muna so ne mu ji inda ba ma daidai sai mu mene inda kuma muke daidai mu sake dorawa haka ne magana na kan faɗa mu maimaita ba fa Allah ne zai dawo ya bi mu ba mu ne za mu bi shi ma'ana ba tsarin shi ne zai ce to kuma ya cika tsanani ya cika tsauri ya cika wane to yanzu dai na rage muku yanzu yanzu na yi reducing yanzu na sako yanzu na yi na dawo na tarajatu a awa haka har na ma da suka ce manzo Allah sallama yahudawa da suka ga abin da yana ƙara ci gaba da awan suna yaki da ita tana ƙara gaba ranar sun kare sun sun ce na rasulullahi mun kuma qur'ani ne matsalar mu ba ayoyin da ake zagi waɗannan ne a ce mun zama arna a ce ne ko a ba a ciccire irin waɗannan shikenan sai a zauna mene to kaga da a ce ana compromising ana sassauci kaga da shikenan sai a yi mene kenan wa in kadu la yaftinunaka an allazi awhayna ilayka litaftari alaina wa idan la tazaluka abin da suka yi kenan Allah ya ce laula an tabbatana ka kuwa da kada kitta tarkar ilayhim sai an idan la azakana ka du'ifal hayati wa du'ifal mu- ma'ana dai an san mure shine Allah ba ba zai bar nashi ya zo mai namu ba a mu ne za mu bar namu mu je ne nashi kamar da ka sallah lataccen misali da ne zai bi uban shi ba uban ne zai bada ba in kuka ga ana na agwagwar an gama lalacewa tana baya yan a gaba su ne suke nuna yadda za a yi a yanzu su aika zama kazan uwa kaza ita ce ce ta caka ma sannan suke zuwa su caka to kaga shugabancin kenan Da haka Allah ne zai ma'ana in muka fahimci muna kuskure an gane maganan to ya za mu yi mu gyara shi ni da na san ba daidai ba kai ma da ka san ba daidai ba to mu mu fara aiki da shi a hankali sai ga Allah ya samu abu mene albarka eh kamar da nake faɗa ne ji a karatun matan aure da muke yi da suna riyadu salihi na suma nake cewa wani lokaci akwai guraren da wa'azi ma nuni ka yi shi an gane magana wa'azi ai yana da falala ko an gane magana amma ku gurin da ba bukatar ka yi shi da akwai wanda zai taba ka sai ya ma taba dan uwan shi ba za a tabo shi shakka sai sai ya wata magana wanda yana so dole sai ka tanka an gane magana da ka fahimci wannan kawai sai kai ba da shi وصمت عن جاهل أو أهمك في السابف وفي عدن الثور العدل الإصلاح أما ترى الأذن تكشى وهي صامتة والكلب يكزى لأمر الله نفاه yace idan ma wayi magana kawai kai banza da shi ba yana so sai kun tattauna ba da yana so ya fahimci abin ne tsaka sai ka gani da shi ko a shi da na so ku gaddama ne to sai kai ta ruwan aya da hadisi kai kuma kana bata maka ga lokaci to ga nan noni kai wa'azin kawai a wa'azin ka shine ka ja bakin ka kai shiru na Umar da Abdulaziz yana wannan adalcin wani ya kalle shi kakkaya mai magana kaga ce ranka dare ba za ka tanka mishi bai cewa wa bukata ai dan ma wayi magana ba bukatan ka sai mishi wani abu yace amma taral uzda tuksha yace ba ka ganin zaki kallon ka kawai zai ka juya ka canza layi tsoro ya kama ka yace kare kuma sai ya ta haushi kuma ka nemi dutse ka jefe shi ka wuce abun ka layin baka baka ta shi fa yana tayaniya amma baka tanka mishi ba ko shi kuma zaki bai ce komai ba ka canza layi kaga shi shirin shi an ne shi kuma wannan hayaniyar shi shirme ne haka ne ko so irin wannan nuni ka sa kana abin nan amma wanda ka kada fahimta shi kenan wanda kawai babi ne na abin nan so da lokacin mutanen mu ba sa gane ko wanda dama yana so ya ja ka kuikaddama ne kai kuma sai ka dakata shi kai ta ruwan aya kai ta ruwan hadisi ko da bai karyata ba a fili in direct ya karyata tunda bai yadda ba ai to kaga an sake wani barna kan barna Allah ya sa mu dace mu dawo wannan to ya za a yi a wannan tukur mu gyara shi ne kawai wani lokacin to ba sai kai mai dibara ba kace bi an kare ba kare da ka shiga shagon ka dan dauko canji ai tunda ai lokacin da ya ciro dubu daya ai kaga canjin da yake nima kenan ko kai kuma kana da shi to ya zame mu gyara a hankali ai dibara ne ya bai an gane maganan da shi tambayin shi shine to irin wannan tunda yana da daraja yana da girma zan karba in je in kai abin da na yi na san na yi ne bane amma na girma ma shi gudun kar ya zage ni kun gane maganan kuwa to ya zame mu kokari a hankali muna gyarawa shine kawai an gane maganan kaga duk maganar da annabi ibrahima baban shi ya faɗa mai eh akwai cin rai da bacin rai amma bai bata mu ran baya karshe dai ce salamun alaika ne ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ai duk biyayya wa dattawa yana yi amma eh aka ce Allah ne ya ce to komai tsufan ka in ka ce ga kishiyar shi kuma annabi ba zai daga maka ba Allah ya sa mu dace wacce riba jinkiri kenan ko da abin to to ba ku tambaye ni ba me hikimar da da mun fita da yawa me hikimar na musulunci na cewa dole ya zama yadda biyar ne ko musulunci duk wani abu da zai sa wani dan shakka shakka wani dan kokwanta kokwanta ya shiga sai Allah ya kawar da shi Allah ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir lokacin da na mika ma naira 500 biyar guda biyu ka bi komin dubu sai Allah ya karɓa raina wani zai ce a'a zai faru ba a a nan garin fa ya faru shekarun baya wani ya kai nika wa matan shi na ya kai nika wa matan shi sai ka dawo sai ka dawo an dawo mata da mene to da Allah wannan la- lafiya lau ne ko ba lafiya lau ba? to irin wannan za su girgu ne sai da sabo sai da sabo a fito da mene to shine in ka ce mu wannan ba zai faru ba shine wannan ya faru a garin barwa an gane maganin kuwa ni mahaifiya na gare ni da nake ba karatu a ranar da za ta- Allah zai karɓaranta ita ta yi tuwon ma mata na ta je kitso na batta nan da zan je sallan magariba lafiyar ta launo malta ma ya alula ta fara sallah to kaga in kana ce misali rashin lafiya ne wanda ake kwance sai ya sannu sannu umma ummago to ai ita sai tuwon a rana tuwon da bata ci ba kenan wo mu gane cewa misali in miko maka ka miko min za a iya zara ran abu ne mai sauki kun gane maganan kuwa ni na barta lafiya lau ita ta yi tuwon kuma sai ina can lokacin ma rabiya na mara karatu tsakanin magariba da isha sai na ji muryan kishi yadda tana kira na kira da daji ba lafiya sai ban ansa ba to da ta ji nan ban ansa ba sai ta haura masallacin hayi can tunanin ta ko ina can tun da dama guri biyu ne za ta yi ni ma na ta same ni garanti to mujahidin sai na tashi sai na taho sai na tarar da yayan ta halima kenan tana runguma da ita ta riga ta motsa ta motsa ina ta riga ta wuce kun gane magana so kaga magana ka ce wai ai ai in an mika an mika ba za ka karɓi ba a cikin juwaye da haka musulunci abin da yake kallo shine dole a tambaya me ya faru kaga zaka ce canji ne yake bayarwa kuma dole a yadda amma ya karɓi dubu ɗayan ka ya sa a aljihu ya cusa hannu a aljihu zai ciro me kuma Allah ya karɓi ranki sai ka ce akwai dubu ɗaya na a na'am kun wani bai ce ba kun gane magana ka karɓi dubu ɗayan ka shiga shago sai Allah ya karɓi ran wa mata da dinar sun maza wa mata da dinar su bi ayi ardin la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna ajaran in yazo kenan ko to shikenan mutum ya shiga shago da dubu ɗaya a hannu an gane magana an tambaye shi sai shi wanda yake zaune a can sai ya ce dubu ɗaya na ne ce to Allah bai ji kan musulmi amma ya ce wai dubu ɗaya shi to ya za a yi a bashi kun ga wani abu yayi ne kenan Allah ya sa mu dace to musulunci abin da yake karwa kenan to ai kaga an zauna lafiya in za a yi na Allah din kenan ko yasa duk wannan hayaniya mu muka jawo kawai inda za mu saki namu wannan dubaran da da hankalin da wasu ba mu kama na Allah ko sati daya ya gama duk kowa ya shiga cikin rayuwa noma Allah musulunci kenan mun saki Allah kuma sai ya bamu da basiran mu da dabaran mu muna ta dimuwa Allah ya sa mu dace to sai wancan ribar fadul wannan aina siyu ne ko wanda ka ce a dan yi magana da da an sake layi da yawa Allah ya fi mana shine kai misali ina da masara ya aure haka ake cewa ko shi kuma wancan yana da bakata ne ake cewa ta kowane wanda ba ta da yin nauyin nan Wan- eh, wanda ya wagaran gaji ake cewa dai duk kira ta da abin da za ka kira ta a dai mukayaci ne an gane dai misalin ko ai shi kenan sai zama yana da yar aure na ta fi gari ta fi nauyi ko a sake ne ya zama kila gasa abdullahi ne kila za dubu ɗaya zai shiga tsakani ko ɗari biyar kenan ta dai akwai rata da ai tunda kuwa ɗora su kenan sai na je ni ina sha'awan garin gajiya kai kuma kana da shi shikenan sai in ce ka bar buhunta ni in baka buhun yan aure sai in ce ka ɗauki ɗari biyar ka ban ciko tunda ka san ko jinsa abdullahi haka ne za su ba haka da yabo to wannan naira ɗari biyar ɗin ta zama riba ba riba ba an na jago ya fito wannan dubu ɗaya saboda masara da masara ne annabi ya ce ba fifiko iko wani fifiko ya shiga haka shikenan abu wurin da Allah ya kara musu jagorar sabi ya taɓa taɓa wa wani gari sai ya zama tafilin garin manya-manya ne ya ɗauko gana cikin bulugul mana yi mana aika ta nan sananne na ta hukumu da ya buya a nan daidai gidan da babu aiko ya ka zo da ita da dabinon haka kuri shi annabi ya ce kai haka duka dabinon garin yake su ce ce a ya ce to ya ake abin sai ka ce mukan ba su loka biyu ne su ba mu loka da sai ya ce ma a ainihin riba ya ce kai to ai wannan shine asalin riban ai gane maganin kuwa to a nan ba wai minkin ba ne ƙarin ne yake magana don wani sai kuma ya confusion bewildering ne tsaya ya rude ko a ƙarin ne ko da misalin ƙarin naira goma ne aka ansa ya zama riba ba wai sai suna da yawa ba an gane magana sai dai ya zama iri ɗaya da iri ɗaya shinkafa da shinkafa ne in ko ka ce baka yarda ba to ku yi ciniki ya sai naka ka sai nashi shikenan an yi kasuwa da kuma na riba aka ci ba riba ba Allah ya sa mu dace so shikenan aiko to kai zaka tambaya ne a wajen karatu ba ni muna magana abin da yasa tufa daya daya mana abin da yasa fa na kawo wannan shine ba nan Allah ya ce man adali waliya ba wanda yayi gaba da masoyi na fa kada azantuhu bil harbi ko nayi mai shele shirya zamu fada ko ba haka ne ba sai na ce ni a ilimi na dan karatun na ba yawa mutum biyu ne na san suna faɗa da Allah ga wannan kuma ga wancan aya to shi ne kuma mun saki layi mun kawo saboda mu kafa da ije kuma amma ya tambaye ga Sulaimanu wai na rufe ne saboda wani ka kai ma kila in ya gama zai ce assalamu alaikum to sai ai da malam Jabir sai ya fita da karatun gaba daya na'am kamar waɗanda suke ba da easy buy kamfanin da suke ba da easy buy da waya da sauransu shi kuma wannan akwai magana ne bayatani fil bai'a ciniki biyu ne cikin abin nan amma wannan to suna daga cikin fata wanda na san dr sani ya saba ma malam jafar a duk kusan sa ko na'am kuna dai baka taba gari shi ba dai kana kallon bidiyon shi Allah ya jiga shi ko yawa shi kuma wannan yana ma da rai ala ta alamu kana takal ilahu akbar fa na'im fa fi bi jiwarihi ya jafaru kataluka fil baiti ilahi musalliyan tatlu min al zikr laki mutuhazir dakta ne ya mushi waken ta'aziyya alawar tudu makana ta kan ilahun akabar Allah ya ɗaga darajar ka sai a jabar Allah ya ji ɗan shi fana'in fito bi jiwari ya jafaru ma dallada wato makwabtakan na shi ki jafar kenan wannan dai shak jafar mahmud adam Eh, katalu ka fil baitin ilahi sun kashe ka a ɗakin Allah masallaci an gane maganar ko kana karanta ayoyin qur'ani kana gargadi so Allah ya cike shi shi ya tafi ne akan cewa irin wannan kudi hannu ko ba shi ne ba easy buy ba kudi hannu dubu ɗari bashi kuma ka ringa biya a hankali a hankali 120 ba gara dubu ashirin ba shi ya tafi ne akan wancan hadisin na sallama ciniki biyu a wuri daya bai a tanifin baya kenan amma su malaman saudiya wanda shi dr sani yake kan nasu na ji fatawan nashi suka ce ba ciniki biyu ba ne yan kenan suna irin wannan da ko su baka bashi a yawa kuma su dora a wannan abu wanda zai ce to ai wannan shi interest din shi a fili ne ai kuma inda zaka sai MTN a wurin sala dangwata kuma ai zaka sami mala'iku saboda bashi suka baka suka sama wannan karin ko shi ma wancan ai saboda a hankali zaka biya su a matsayin bashi ne ko kudi hannu ne ka gane magana to su gudu baz da sauran malaman saudi su suna ganin ba ciniki biyu bane akai shi kuma malam jafar da ire-iren su kuma suna da fahimtar ciniki biyu akai to kaga an samu sabanin me nake nan malamai da aka kace haramun kai tsaye waɗancan malamai ya za kai da su akan dai hadisin kun gane maganin kuwa su suna da fahimtar ba ciniki biya kai ba ciniki ɗaya kai kawai dai wannan kuɗi hannun da aka sa mai wannan wancan kuma bashi su su ga laifin shi ba ka gane maganan easy buy waɗancan kuma da suka ce a ciniki biya kai a cikin ciniki a ciniki biya ɗaya suka ce laifi ne an gane magana su kaga wanda ya fi kwanciya maka a hujjar shi ne za ka kama ai na faɗa wancan da da da shi malam jafar da na'ibin shi kenan go kuma duka kun san su kuma kowanne yana da karatu kuma duka namu ne Allah ya sa mu dace yasa matsala ta addini wani lokacin daukar zafin ba zai fitar ba indai akwai sabani na malamai tunda kowanne yana da hujjar da shi ya dogara amma dai an ji usul na rikicin aiko hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ciniki biyu a cikin ciniki guda daya wacce suna fahimtar wannan baya ciki wacce kuma suna fahimtar wannan yana mene Allah ya sa mu dace to kaga in ka zo ka ce ka haramta gaba daya to wacce ba da suke da fahimta akan wannan kai matsala din naka ba Allah ya sa mu dace so wannan matsala ce ta malamai wannan nan mu tafi nan mun fita da yawa wa ma yazalu abdi ku- a muna can fagada azan tubil harbi ko wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ba na ba zai gushi ba yana kusanta na da wani abu a habba ilayya wanda na fi so in maftaratuhu alai kamar ya rinka aikata abin da na farlanta masa sallolin nan guda biyar zakatin nan azumin ramadana hakin hajjin wannan guda ɗaya na farko an gane magana idan bawa yana irin wannan to sai Allah ya ji yana son shi amma wa ma yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusanta gare ni da nafila in yi sallan azahar din ya dan bi da wata nafila raka'a biyu kafin azahar din so samu ne wata raka'a nafila raka'a biyu an gane magana kuma gane bambancin na farko da na biyu fa na biyu duk wanda yake aikata farillai gaba daya da aka sa su in na sallolin nan yana yin su idan na zakka ne yana badawa idan na ramadana ne yana azumin idan aikin hajji ne Allah ya hore mishi ya je so daya ya gama waɗannan farillan ginin go to wannan Allah yana son shi amma yana so ya sake zama na kusa da Allah to kuma ya dora da nafila salloli akwai na nafulfuli kamar nan da rawatib din nan guda goma raka'o'in nan guda goma an gane magana kamar azumi bayan na ramadana akwai irin su tasu'a da ashira akwai irin su arafa akwai irin na su litini da alhamis din na akwai irin su ayyamut tashrik din na akwai kun gane magana to irin waɗannan su su ma mutum yana yi to shine sai ya samu wancan ranking din na waliyi an gane magana zakai wajibi ne ko akwai sadaka wannan nafila ce an gane magana da irin su umara irin su ire-iren waɗannan to shine Allah yake magana a nan wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil nafiloli ba salloli kadai ba a'a har na zakka har na har na sauran su irin waɗannan wanda ba dole a ciki kawai dai ihsani ne hatta uhibbu har sai na so shi inji Allah madaukakin sarki fa idza hababtu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u sai in zama jinsa da yake ji to nan Allah zai zo ya shiga cikin shi ne daga wannan matsala ce mai zaman kanta ko tsakaninmu da waɗancan su sun ce Allah yana ko ina yana shiga kun gane magana to wanda ya ce Allah yana ko ina kaga zai zama jin shi ne physical haka wannan ganin ido ma Allah yana jikin shi da irin waɗannan halittar an gane magana da irin ayan ma ya kunu min najwa talata da illa huwa wala illa wala alam tara anna Allah ya'lamu na dawo mujadala kenan ko wancan kuma kafi kenan ko alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma hum aina ma kanu zuma yanbiyu bima amilu yawm al-qiyamah a gari yace ce inna Allah bi kulli shay'in alim kaga ilimi kenan ake magana ko amma sai suka ce ai Allah ya ce ba wanda mai gane mutum uku shine na hudun su biyar shine na shidan su wanda suka baka su dubai da zatin sa har ba waɗancan ɓangaren ne zai kira ka ce maka wahabiyawa wai sun ce Allah yana guri ɗaya. Ibn Taymiya wai da aka tambaye shi sai ya rube wai wancan hadisin na Abu Hurairah cewa Allah yana saukowa ƙarshen dare one over three na dare yana cewa ina mai bukata hadisin annabi ne fa Ibn Taymiya da ya rube to aka ce to da ya sauko zuwa sama ta ɗaya to wa yake mishi control ɗin can sama ka gani wai sai ce to kuma fa look at kaga mugun da cewa zai annabi ya ce abu wurin da ya rawaito a bisa ai an gane magana to kaga idan ya faɗi wannan bai ce wahabiyawa ne suka ce ba shi ma mai sauraron nashi bai da lokacin sauraron yi saboda kana adawa da magana annabi ne kake yakanta to amma saboda sai sai ya fake cewa wahabiyawa ne suka ce da irin wannan hadisan da makamantan su ne suke kafa hujja suke wawuntar da mabiyan cewa kun ga hujjan an gane magana amma duk wanda ya san hujja ai ya san wannan Allah da ilimin shi da kulawan shi ne yake magana ya ko kuma idan ya sauko wancan lokacin da suka fita daga wancan kwatan ai sun fada kuma cikin sokawai ne na kashi kun gane magana idan Allah yana jikin wannan to shi kuma ɗaya jikin fa in kuma ka ce yana rabu ne to ka koma trinity kenan fa lugat kaga sake fadawa kenan go yasa sunna ta yi an ce kaza ne kawai na gane ba gane ba hadisin ya inganta na yi imani ba shike ne ka zauna lafiya ba amma ka tsaya kana ta wani tawili sai ka fada kwatan da ba za ka fita ba Allah ya samu dace zan zama jin sa da yake ji da shi ma'ana sai ya zama ni nake kulawa da abun nashi an gane magana bai da ababtu ba kuntu sama'u alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsir bi sai ya zama ganin sa da yake gani da shi ba physical ba amma Allah yake kula da wannan ganin an gane magana wa yadda wullati yamshi biha da kuma hannunsa da yake kawo da ita mana sai zama in kaga ya sa kunne shi ya ji to abin da Allah yake so ai koyi da dama wanda idan za kunna mishi waka in yana da imani za ga baya so saboda shi waka yana jin tana takura mai ne wani kuma shi sai da kidan yake jin daɗi kaga wannan ana sa ran Allah ya zama jin shi kenan inda gaske yana ta ibada ne harka banda munafunci mutum ya ce ni ba na son waka in wannan halittar ka ne to kuma ai daban kuwa a shi saboda ya san waka ba kyau ne an gane magana sai ce sai Allah ya sa mishi wannan sai ya zama ganin shi aka wanda kalle kalle ba ya yi irin wannan an gane magana saboda Allah bai san irin wannan kallon ina wa basarahu wa yadahu allati in kaga ya kai hannun shi wurin da Allah ya yadda aka yi ba zai dauki kayan wani ba ba zai ba zai ba zai irin wannan ba warijilahu da kuma kafansa wanda yake ci da in kaga ya taka masallaci ne in kaga ya taka majalisar karatu ne in kaga ya taka wurin alkhairi kamar yadda ne iziya ya faɗa karshe karshen iziya an gadi aliyu maliki ya littafin shi ne iziya ya ce yambari allah ya rabin mu'min ya kamata ba za a ga wurin dan mumuni musulmi ba sai dai ɗayan guri guda biyu ko dai ya je neman abincin shi saboda rayuwa ko kuma yana wajen ibada neman yardan ubangiji shi biyu nan ne kadai za a gada mana in ya je wajen sana'a shi to a wannan dama shi ma ibada ne an gane maganin neman abinci ba ibada ne to in ba ka gan shi a nan ba to yana masallaci ko yana can gefe yana wajen karatu ko shi dai a nan yake rayuwar shi amma ka tambaye ni kuma to shi zaman dandali da ake majalisi ba ta gaddama din nan to ni ba ban san inda aka samu ba inda dai na sani annabi ya hana shi sabai suka ce ɗayan mu ne yakan fito daga gida shi ma wancan ya fito a ɗanyi fira ya rasu Allah annabi ce to in kun matsa sai kun yi zaman to sai ku ba hanya hakkinta shi ne abin da ni na sani game da majalisi ba za ka ce haramun ba amma ba ma hanya hakkinta suka ce menene hakki ya ce in an hango mata a rufe ido ɗaya kuma kar a cutar da musulmi biyu misali mutum ya zo ya wuce a ce alhaji wani ayi baya taimako kaza irin ne wannan sannan kuma an mu sallama ko fira yayi daɗi dole a katse a ansa wannan sallama abu guda nawa kenan to idan majalisi ta ɗauki wannan ba matsala wannan annabi ya tabbatar mu sabban shi sun bada wannan hakkin guda nawa guda uku saboda karka tambaye ni ne kace to shi irin wannan zaman da muke creating muna yi na majalisi da waye waso eh ba saboda na faɗa ma wancan abi ai wancan maganar na bawon Allah Aliyu Jarimi ai Aliyu Maliki kai ba Aliyu Jarimi ba Aliyu Maliki Allah ya ji kansa kuma haka abin yake annabi bayi da guri na uku annabi daga ibada sai karantarwa daga ibada sai karantarwa yakan je ni ma abincin shi kuma mali hazza rasul ya kula ta'am wa yamshi ila suwarki yakan bata ni ma abincin shi kaga guri biyu ne ibada karantarwa duka ibada ne neman abinci kuma yana fita ya je ya nemi abinci Allah ya kara masa tsira da abinci to kaga Allah sai zama yadda hullati yamshi yana kai hannunsa wurin da Allah ya yadda kai warji da gullati yamshi biha da kafa sau da yake taka ai kurun duk da zai ji in dai zai taka kaman shi to wurin alkhairi yake zuwa baya zuwa wurin da ba shi ne ba wala in wa in sa'ala ni wannan babu lamun ko idan ya roke ni komai a rayuwa Allah ya ce na masa alkawarin a ataitu zan bashi shi ko man aufa bi hadi wa ya kai Allah cika alkawarin fahimu wala in ista'azani idan ya nemi agaji ce ba ko kenan ko da wani zanna wallahi zan taimake shi shi za ce muku cikin sahabbai magabata akwai wanda ya je arna ne suka haure tabi'i ne ma ba wani sahabi ba ne ya jagoranci rundina cikin duba tsoron mina ya tattabi wanda ya tsoron mina ya tattaba shi ya tsoron mina ya tattabi an gane magana ya kalli wannan kogin ya ce kai ma fa umarni ake baka kamar yadda ni ma umarni aka bani Allah kake ma aiki ni ma Allah nake ma aiki ba annan suna can kuma ana so a je a cin musu ya daki wannan ruwan ba wai ya tsage ba ne su sun taka ne da dawakansu kamar yadda ake taka santin nan suka haura kaga Allah ne ya hore misa da yake yabi Allah sai ya zama yana aikin Allah sai ya ne kenan an gane maganin kuwa su kaga ai da yabi Allah da ya nemi agajin Allah sai ya ne kenan sai Allah ya bashi ne ne agaji to duka irin wannan yana faruwa da haka mutumin kirki ne lokacin da ya ɗaga hannu ya roka da an biya mishi bukata suna irin wannan ruba a tsaka gaba da madfu'un bil babil wa qasama ala Allah da abarra irin su bayan Allah ne wanda a mutane ma ba a dauke su wani abu ba amma da za su ce wallahi wallahi tsakiyar rani wallahi sai an yi ruwa yau ba a bukatar sai ka ga wani jido kawai ka jira wallahi Allah sai ya yi ruwa a da a wannan rana ba zai bari rana ta fada ba sai ya yi ruwa saboda ya fitar da su saboda yana yi da su amma a rayuwa ba dauke su na ba amma suna bin Allah Allah ya mu dace ku kaga auliya uri ta daga cikin kasa akwai irin su asabai akwai irin su attabi akwai irin su a mutanen kirki ba a wani lokacin da aka ce babu irin su amma waye ne ba wani ne zai ce ni idan na roka ana yankan wuka matsafi ne wannan Allah ya sa mu dace ina ga lokaci ya ko ban yi magana ba to ku dan ringa kuna duba mana lokacin musamman yau Laraba yara ta suna jira nan karɓar musu handa yawwa wai aikin magaji ne ko to ba zai tarar da magajiya ba ma'ana ko da bayani ne ake yi sai a damu na sai dan takaita abin da